الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadha bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 123 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to eh ayat da zamu tashi akan ta cikin suratul suratul ghafir aya ce ta 60 wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙala rabbukum du'uni astajib lakum wa ƙala rabbukum ubangijinku ya ce ya ku mutane kenan ba a kawo mata ba ba a ce rabbukunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas wa ƙala rabbukum du'uni Allahumma amin ubangijinku ya ce ku kiraye ni astajib lakum zan karba muku bai ce astajibu lakum ba jawabul amri ne astajib lakum Allah ya ce ku kiraye ni zan karba muku to wannan yana nuna in ka kira Allah Allah zai karba ma amma da sharadi ba ya zama to kai kai ma ka cika sharuɗan addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun addu'a tana da sharuɗa ya kamata abin nan kuma in kan roki Allah kamar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akwai abu uku ko dai a karba maka a baka abin da kake nema ko kuma a hana ka abin da kake nema a tun kuɗe maka sharrin da ya fi shi girma yanzu ka roƙi Allah miliyan goma sai Allah ya hana ma miliyan goma an gane ko amma akwai ciwon da zai kama ka wanda zai ci miliyan ɗari sai Allah ya tun kuɗi mashi an gane ko koko Allah ya bari sai lahira sai ya baka cikin uku ɗin nan ba a rasa guda to don haka dai addu'a dai tana da sharuɗa tana da dokoki fiqhu du'a ya kamata a abin nan nashi to Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke yin girman kai daga ibadata nan yayi al'udul mulkun yace innal ladina yastakbiruna an du'ai an gare ko sace an ibadati don a nuna maka ita addu'a tana daga cikin ibada shi yasa cikin hadisi addu'a huwa al-ibada addu'a shine ibada ba wai ana nufin addu'a ce ibada ba amma tana daga cikin manya-manyan shika-shikai na ibada innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai daga yi mini ibada sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce za su shiga jahannama suna kaskantattu Allah kai mu tsari Imam Ibn Kathir wato abin nan al-Makki da Abu Ja'far al-Madani da Imam Ruwais wanda rawi ne na Yaqub da Shu'ba wanda rawi ne na Asim al-Kufi sun karanta sayadkhuluna jahannama dakhirin za a shigar da su to dama ya an shigar da su ne za su yi shiga za su yi yawwa wannan shi ne taujihi na wannan aya aya ta gaba da za mu ɗauka ita ce aya ta 67 inda Allah ce huwan labi halakakun min turabin huwan labi Allah shi ne wanda ya halicce ku shi kadai allabikin nan tana nuna alhasu tunda ana cewa huwa halakakun min turabin amma sai an kawo allabi to ba za ta sa an kawo ta ba Allah shi kadai ne ya halicce ku bai cewa halakakunna ba لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث هو الذي خلقكم من تراب الله شيء لتشيكو دغا قسا انا رمسي ان قدر وني ابو هو الذي خلق اصلكم من تراب اصلكم النبي ادم ثم من نطفه سنة الله halicce ku daga digon mani sauran mutane banda hawwa'u da aka aka halitta daga hakarkari banda kuma annabi isa don aka halitta daga kalma ta Allah thumma min alaqatin sannan daga jini sarin jini an gane ku ko da skararren jini thumma yukhrijukum tiflan sannan Allah ya fitar da ku an gane ko kuna abin nan jinjire ko jarirai bai ce a falon ba saboda ismu jinsin ne yana iya ɗaukan mutane masu yawa أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بتي أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أنا يا شافي ولا أبو تنشكين سورة الحج يا فلا ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم to nan ba a kawo shi ba kenan sai ka ɗauko shi sai ka haɗa cikon atwar na halitta sun mali tablugu a shuddakum sannan Allah ya halice ku dan ku cika ƙarfinku waɗanda Allah ya nuhi za su kai wannan lokaci kana iya fassara shi da shekara arba'in hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana sun mali ta kunu shiyuha sannan dan ku zan tsofi ku tsuha ga kunan daɗa an gane ko yawwa imam shu'ba rawina asim da kuma abdullahi ibn zakwan rawina abdullahi ibn amir da kuma ibn kathir al-makki da hamza da kisa'i sun karanta sun mali ta kunu shiyuha shiyuha al-ramma yawwa sun yi shinun kasra wannan babu matsala itba'i ne kawai sun kai da shiyuhan da shiyuhan duk ma'anar su daya daga shaka ya shihu ya tsuwa wani ko a ce sha'ikhun ismul fa'ilkin shi sai zo shaikhu Allah ce to wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda zai mutu wa minkum man yuraddu a'a wa minkum man yutawaffa min qablu daga cikin ku akwai wanda zai mutuwa gabani kafin ya cimma karfin shi akwai mai mutuwa cikin cikin mahaifiya tai akwai wanda zai mutuwa bayan an haife shi da yan kwanaki gashi nan dai wali tablughu ajalan musamman dan saboda ku cimma ajali musamman abin sanya masu na wanda an ka haddade wala allakum ta'qilun na kuma ku yi hankali ku gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan abubuwan hankali irin na shari'a ba hankali na gane duniya ba huwa alladhi yuhyi wa yumitu huwa Allah shine alladhi wanda ya kadaita da shi yasa an kawo alladhi yuhyi da rayarwa wa yumitu da kashewa ko kuma yuhyi da shirarwa ta imani wa yumitu da mi da da da kafircewa an gane ko ma'ana duk aiki ne na ubangiji babu abin da zai faruwa ko na imani ko rashin imani wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idnillah an gane ko kidan ana iya doka al-ihya ya dauki wato al-ihya'ul hissi wal ma'nawi an gane ko to fa idza qada amran idan Allah ya hukumtar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun Allah yana ce mai da shi kasance fa yakunu sai ya kasance an gane ko imamu ibnu amir addimashki ya karanta faya kuna mun sha faɗan wannan an gane ko ke kenan an ɗauki cewa kenan akwai an da za a ƙaddara tunda an ce kun kasance faya kuna sai ya kasance fa an ya kuna mun kace suna cewa na akwai bambanci tsakanin fa'ili domin abin da an kace ma ya kasance kamar lokacin babu shi to kuma yanzu gashi ya kasance kenan ba a doka shi akan shi mun kace wannan babu wani dalili tunda Allah ne yace mai kun kafin ya kasance Allah ya san da yadda zai kasancewa sai da mutu abu guda ne sauran qurra sun karanta kun fa yakunu in an karanta da karshen dhamma kenan fa huwa yakunu sai gashi yana kasancewa to aya da za mu ɗauka aya ce ta saba'in da bakwai inda Allah ce fasbir inna wa'adallahi haqq ka yi haƙuri alƙawalin Allah gaskiya ne an gane ko akwai can irin wannan cikin suratul rum fasbir inna wa'adallahi haqq wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun fa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ko ko mu nuna maka sashen in mun nuna maka sashen abinda mun kai musu alkawali an gane ko au na tawaffayan naka ko muka kashe ka fa ilaina yurja'una ai gare mu ne za a maida su za a maido su an gane ko yawwa fa ilaina yurja'un gare mu ne wato mi za a maido su shine yurja'una ba sani ko mun fahimta ba eh so abin nan wannan ita ce ƙira'a wato ta jamhur banda wato imam yaqub al-hadrami al-basri shi kuma ya karanta fa'ilaina wato yarji'una gare mu ne za su dawo an gane ko yawwa fa ilaina yarji'un gare mu ne za su dawo to in an ce yurja'u da za a maido su ba a faɗi abin nan kamar ya shahi yurja'u da dawo da su shi ko yarji'una za su dawo to kidan an dawo da su za su koma ga Allah tunda in mala'ike zai saka gaba kai kadan ka ce kai ba za kai ba to wannan kenan yanzu kuma sai mu hattara nan fa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum akwai irin wannan cikin suratu yunus wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka can da wawun ne aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum a can sannan kuma cikin suratul ra'd wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka fa inna ma alaykal balagu wa alaina alhisab mun gane ko sai ayi hattara to wannan shine karshen taujihi na wato alqira'at da yazo cikin suratu ghafir yanzu kuma za mu shiga cikin suratu fustilat da izinin Allah subhanahu wata'ala yawwa ayar da za mu tashi akan to dake taujihin qira'at ita ce aya ta abin nan inda akwai taujihi akwai abin nan aya ta goma amma za mu koma aya ta wato tara kenan inda Allah ce kul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn an gane ko kul ka tambaye su a innakum ku yanzu na akwai sabanin qira'at wasu suna karantawa da al-idkhal ma at-tashil wasu kuma suna da abin nan gashi nan dai akwai masu tahqiqin kuma al-hamza guda biyu kul ka tambaye su a innakum cewa ku kafirai la takfuruna billazi khalaqa al-arda da ku ci bada kafircewa tunda in takfuruna fi ni mudari'in kuna kafircewa kuna kafirce ma billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wanda ya halicci kasa a cikin kwanaki guda biyu wa taj'aluna lahu andadan kuma kuna sanya mishi kishiyoyi jam'in anniddu zalika rabbul alamin malaman zo suka ce wancaren ku shine ubangiji ubangijin talikai an gane ko to waje ala fi ha rawasiya min fauqiha Allah ya sanya ma ƙasa rawasiya duwatsu kafaffu kenan jibalan rawasiya min fauqiha a samanta an gane ko kuma nu ya kira su wal jibala autadan turaku saboda sashen dutse yana cikin ƙasa sashi yana sama wa baraka fiha Allah ya mata albarka wa qaddara fiha aqwata Allah ya qaddara mata abincinta fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu sawa'an lisa'ilin ina fata an fahimta yawwa to idan muka duba imam abu ja'far ya karanta wato sawa'un lissa'ili al-ramma sawa'un lissa'ilina mun gane ko shi kuma imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta sawa'il lissa'ilina yayi kasra tau sauran kura kuma sun karanta sawa'il an lissa'ilina Allahumma amin ka ji aiki ya samu malaman da suke taujihul qira'at suke cewa idan an karanta sawa'ul lissa'ilina sai ya zama toke nan khabarul li mubtada'in mudmar ai hiya sawa'ul lissa'ilina su waɗannan kwanaki daidai ne kenan sawa'un na an yi amfani ne da wannan suna abba ana ana nuhin hiya mustawiyatun lisa'ilina to sauran sun karanta kamar yadda muka faɗa imam yaqub ya karanta sawa'in tunda sawa'un qira'a ce ta abu ja'far sawa'in kuma wato qira'a ce ta yaqub al-hadrami al-basri sun kace sifa ce sifatun lil mudaf aw lil mudaf ilayhi an gare ko ba an ce ba arba'ata ayyamin to ayyamin din nan an rama sawa'in mustawiyatin ce ba su rikon fahimta ba yawwa su kuma da sun ka karanta sawa'an lissa'ilin sun ka ce kira a ta jamhur masdar ne an gane ko bi fi'ilin muqaddar ai istawat sawa'an lissa'ilina waɗannan kwanakin sun daidaita ko kuwa ɗauke ta a matsayin hal min at-tamiri aqwataha wa qaddara fiha aqwataha an gane ko sai zamanto hal halu kauni ha sawa'an lisa'ilina sun zamanto daidaitattu ga masu tambaya sun mastawa ila sama sannan Allah ya nufaci sama in an ce istawa ala ya daidaita akan abu istawa ila ya nuface shi kamar yadda faɗa cikin bakar huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama wa hiya dukhanun to ita saman nan ta tana abin nan hayaki an gane ko yawwa akwai qur'an da karanta wahya mun sha faɗar wannan fa qala laha sai yace ma ita sama walil ardi da ƙasa ko ƙasai an gane ko itiya tau'an aw karhan in za a tashi kansu itiya ake cewa amma in za a dace a ce walil ardi itiya tau'an aw karhan ku zo tau'an ko kun so aw karhan ku kun ki qalata ataina qa'iina sun kace mun zo muna masu da'a ba su ce qa'i'aini ba saboda jinsin sama da jinsin kasa ake rufi sai zama to jami'i amma da yace itiya kaga biyu ne qalata biyu ne ya kamata su ce qa'i'aini sai suka ce ƙwa'i'ina saboda an kalta ma jinsin samai bakwai da jinsin kasai bakwai sai zai jami wani sai ce to ai sama ba ta magana kamar inda Allah ce fama bakata alaihi mustama urar sama ba ta yi musu kuka ba sai a tambaye ka Allah ne ya ba da labari cewa da sun yi magana sun ce ƙarata to kai don kana dan balaga sai ka ce a wai sun yi ma Allah da'a aka mishi to nan balaga ka bata ci ba eh tunda Allah ce sun yi magana mu ba za mu kare ta ubangiji ba sun yi magana sai dai ya an kai magana mu babu munan labari Allah ba mu kuma dole mu gaskata to sai Allah ce fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmaini sai Allah ya qadahunna kinan ya kare halittar su sab'a samawatin sammai guda bakwai fi yawmaini a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya wahayi ga kowace sama umarninta Allah ce wa zayyana sama a duniya mun kawata sama ta duniya bi masabiha da tauraru kaga da ce masabi sama a duniya kenan yana nuna sauran sammai ba su da mi ba su da tauraru wa hifzan kuma mun yi su don saboda mi su zamanto tsaro su zamanto kenan kawa kuma su zamanto mi tsaro zalika taqdiru al-aziz al-alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz mabwayi shine Allah subhanahu wata'ala min azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu al-alim kuma Allah subhanahu wata'ala masani al-ramma kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim daga safha ta 243 har zuwa safha ta 256 akan yadda za a hada yadda hadisai sun kai bayanin halittar kwanakin halittar samai da kasai da kuma yadda zo cikin alkur'ani to amma shi dan qur'ani ne kasan babu ruwa ne da da hadisai wannan muna faɗi ne saboda ka a zuwa ɗauko wata wani bayani a zo a kawo ala ayyati hal ana abin da ya kamata mu hankalta ba alramma shi ne cewa Allah ya ce wa laƙar abin nan allazi khalaqa samawati wal ardi wa bainahuma sittin fi sittati ayyam kwanaki shidda to nan dibo alramma da yace qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al arda sittin fi yawmaini mun samu kwana nawa وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام نو كنن shidda sawa al-lisai to sun mastawa ila samai eh arama da yace fi yawmain al-ramma kwana biyu bai faɗi ku yawmai ba shin irin nashi tunda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kuma haka ba shi da yace fi sittati ayyam fi yawmain mutlaq ne mu dai mun san kwana biyu ne ko irin namu ko irin na ubangiji dai tabbas dai haka ne labarin yake to nan da yace dibo fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata sitini fi arba'ati ayyamin ay fi tamami arba'ati ayyamin in an hada da wadancan biyu sawa'an lisa'i thumma stawa ila sama'i sanan an kace zuwa sama sai an kace kwana kwana guda in ba haka ba ana samun matsala to kajar da wannan tsari yake tau aya ta gaba bari mu gani waɗanda ayoyin ma dole mu ɗauke su gaba ɗaya tunda akwai tujihul qira'at a cikin su kuma akwai ba a rarrabe su a fahimce su da kyau Allah ce to fa in a'radu in sun kauda kai fa qul anzartukum kace na gargade ku sa'iqatan tsawa misla sa'iqati adin wa samud irin tsawon nan ta adawa da samudawa su waɗannan izja'atuhum rusul min bayni aydihim lokacin da manzanni sun ka zo musu kenan uzkur idza atuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim manzanni sun ka zo musu ta gaban su da bayan su ana nufin nan ba ana nufin an tura musu manzanni ba a kowane an tura mishi manzo shine izja'atuhumur rusul to kuma su adawa annabi guda aka tura musu su samudawa annabi guda an ka tura musu ko mu ce manzo guda to me yasa an kace izja'atuhumur rusul ba a ce izja'atuhumur rusulani ba saboda jam'i shi na iya farawa daga biyu in ta tuba ila Allah faqad salat qulubukuma ay qalbakuma yake ya kamata a ce qalbakuma sai ce qulubukuma kuma ta tuba yake biyu an gane wannan ko kuma a'a kowane manzo a matsayin manzanni yake don sakon su guda ne kadzabat qaumun nuhin al mursalina iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun sai da mutu an ce manzanni sun zo wasu kowane manzon shi ya zo mishi ai magana ta kare kuma nan ba ana nufin ba da adawa da samuda zamani guda sun kai ba haka ake nufi ba a kowane a zamanin shi manzon shi ya zo mishi alat tawzi'i kenan shine aka ce ma alat tawzi'i ko ne sai karba ka bashi nashi Allah ta'budu illa Allah suka ce musu kada ku bauta mu kowa in ba Allah ba qalu sun ka ce law sha'a rabbuna da ubangijinmu ya so la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku ya zai Allah ya turo mutum sun ka ce fa inna bima ursiltum bihi kafiruna mu game da abinda an ka turo ku da shi mun kafirci bima na akwai al-ijmal ko wani akwai ayoyin da an ka bashi ko ba karan bane shi annabi salih an hudi da daga cikin ayoyin da an ka bashi akwai mi akwai taguwa nan mu gani su dai sun ka ce sun kafirci qalu law sha'a rabbuna la anzala malaika intabih irin wannan aya can a cikin suratul mu'minun akwai aya mai kama da ita an gane ko cikin kista ta annabi nuhu ita ku an gane ko domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato can abin nan ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sha Allah la anzala mala'ikatan can walau sha Allah na a cikin suratu al-mu'minuna aya ta 24 ma sami ina bai haɗa fi a ba'in al'awwalina ko ba ka nan bane yawwa nan ko lausha a rabbuna ba lausha a bane bane kuma can akwai wawun nan kuma babu wawun sun ka ce lausha a rabbuna da ubangijinmu ya so la anzala mala'ikan da ya saukar da mala'iku fa inna bima ursitum bihi kafiruna can kuma ma sami ina bai haɗa fi a ba'in al'awwalina Allah ce to fa amma adun amma ka rike sunanta harfu tafsil rarrabe al'amura an rike da kyau rarrabe al'amura فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أنا ربي ودنك أبو بوح تو فأما عاد ينظر أن تخذوا أنا ربي لاباني نن اللف والنشر ني على رمى المرتب كاسا المرتب إيه اللف الطي والنشر an kawo adawa sannan an ka kawo samudawa to yanzu da an ka sake zakka wajen fayyace labari sai an ka fara da ni da adawa kina an yi shi murattab da an fara da samuda da ya zama to mushawwish ko gairu murattab kamar da suke cewa fa amma adon Allah ce su adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan ƙasa an gane ko bi gairi haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba ai babu wani haƙƙi wanda zai baka da maka girman kai ko ba ka dan bane yawwa bi gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba wa ƙalu sun ka ce man a shaddu min naƙuwa alarama suna tambaya wane na ya fi su ƙarfi ana musu barazana da cewa akwai mala'iku kuku Allah zai kama su Allah subhanahu wata'ala ya ce a walam yarau shin ba su gani ba cewa annan Allah allazi khalaqahum Allah da halicce su huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah yi su ƙarfi ko haka ba Allah ce wa kanu bi ayatina yajhaduna sun kasance suna musu ayoyin an gane ko su adawa ayoyin Allah الشرعية والكونية كده أما بقى فقيل التافن ده أنك بقى شيء أن اليهود بقى تشكر القرآن فأرسلنا عليهم الله تسي منك تورو مسو على رما ريحا إسكا صرصرا ميسانا ننزافي كوكما صرصرا ميسانا ننسيي تنا إدوك بيو أنغاري كو إسكا أنك تورو مسو ميسانا ننكرفي دي في أيام أتكين وطن سكوانكي نحساتين ina fata an fahimce ni to nan ayyamin na hisat idan muka duba imamu nafi al-madani da imamu ibn kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta nahsatin sun yi maha'un ha karbi sukuni su ko sun karanta nahisatin tau a bayani shi an gane ko to waɗanda sun ka karanta nahisatin masu cike da shu'umci shine shu'umi abinda babu alkhairi tare da shi sifa ce ta ayya an gane ko kenan in an ce nahis ala wazni fa'il kamar a ce farih innahu la farihun fakhur nahis shine abinda bai bai dauki da alkhairi masu shu'umci to shi da Allah ya ce fi ayyami a cikin kwanaki nahisatin kwanakin da suke dauke da shu'umci waɗanda sun karanta nahsatin sun kai sukuni an gane ko yawwa to sai sun ka ce mukhaffafa ce takhfifi ne an kai ni at takhfifi alaramma asalin shi nahisatin ne amma sai aka ga kasra tana da nauyi lugar larabci wasu larabawa yamiluna ila takhfif sai sun kai sukuni kenan nahisatin da nahsatin duka ma'anar su guda muna gane ko yawwa abinda waɗansu malamai sun ka faɗa kenan game da taujihin wannan ƙira'a tau tau waɗansu kuma sun ka tafi cewa a'a ita nahisatin yana nan matsayin wato abin nan nahis kamar sun ɗauke shi a matsayin mastar alaramma mastar yan an ce mastar kenan kamar ko matsayin suna nahis kamar masdar ne kenan ayyamin zu nahisatin ne kwanaki ma'abuta umci. in an ɗauki nahis ba sifa ba ce su ko nahsat an tahi cewa kasara ce an yi masu kuni saboda sukuni ya fi kasara sauƙi a nan an gane ko kwanaki da waɗanda suke shu'ummai waɗanda dai duk yadda an ka fassara babu alkhairi tare da su dama azaba in ta taho ai babu zancen alkhairi ko ba haka bari alramma Allah kai wani tsari yawwa to sai malaman da suke taujihi suke cewa in ka jibi taujihi qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 253 sun ka ce qira'a ta nahisatin da kuma qira'a ta nahsat ita qira'a ta nahsatin an gane ko kenan bil iskan qira'a ta su nafi' kenan an yi taujihinta ta da inda ya zo cikin alkur'ani fi yaumi nahsin mustamir kuma ka bane kaga fi yaumi nahsin sai an kace yini nahsin wan nahsu sun kace ash-shu'um kaga sunan sun dauki cewa wanga qira'a mai sukuni ba wai kasra ce an kai ma ba kasra ce an kai da sukuni ba an-nahsu shine min shu'umci sun kace wa huwa shu'um wa qila an kace shiddatul bardi tsananin sanyi ka san sanyi shi ma iya ai halaka wa shi in ka dibi yanzu ne eskimo waɗannan mutane da suke rayuwa a ƙasar rasha eskimo kinnan yankin da suke rayuwa mai tsananin sanyi na ko da aka tashi ma da su a sanyi ya halaka wani tun da musamman kankara ne suke abin nan almuhimmu kenan sai da manto nan su sun ɗauki nahas nahas shi ne mi wato su umci kenan ba kasara ce aka mai da su kuri ba mun gane ko yawwa to kaji taujihin wannan kuma in ka diba cewa ad-durrul masun fi ulumil kitab al-makrun za a ƙarin bayani kwanaki ne wanda suke cike da umci, Allah ce to linu ziqahum azabal khizi fil hayati dunya dan mu dandana musu azaba ta kaskanci a nan duniya wala azabul akhirati akhza azaba kiyama ita ta shi kuma ya tarwa an gane ko cikin kalam kuma wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna an gane ko yawwa to sannan kuma in ka diba cikin suratul zumar shi ma akwai shi an gane ko abin nan wala azabul akhirati abin nan كذب الذين من قبلهم فتحهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون كان زمر أكبر قلم أكبر فصلت أخزع wahum la yusarun Allah ce su ba za a taimake su ba to da ba za a yi Allah shi kama ka wani shi taimake ka wadda taimakon ka Allah ce to amma samudu su ko samudawa fa hadainahu mun yi musu bayani nan hidaya amma ce ba wai ana nufin an shirye da su ba a'a mun turo manzo ya musu bayani kuma ake nufi dan ba ana nufin Allah da kashi ne ya musu bayani ba fastahabbu al'ama 'ala al-huda an gane ko sai sun ka zabi makamta akan shari'a ma'ana sun ka zabi shirka akan musulunci fa akhadathum sai ta kama su sa'iqatul azabil huni sa'iqa ta azabin wulakanci tsawa kenan bima kanu yaksibun saboda abin da sun ka kasance suna aikatawa sai Allah ce wa najjaynal ladina amanu sai mun ka tseratar da waɗanda sun kai imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah ba a yadda an ka tseratar da su ba dai amma dai Allah ya tseratar da su ba sani kuma fahimta ba in ka diba can cikin suratul mu'minuna afwan suratul naml nake son na ce akwai aya wa anjaynal ladina amanu muna gane ko yawwa dan kakkace ka cakula su wa an jainal ladina amanu wa kanu yattaqun wa lutan id qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun ko ba karmari yawwa nan ko wa najjaina ne ba an jaina bane alladina amanu wa kanu yattaqun wa yawma yuhsharu a'da'ullah to sai Allah subhanahu wataala ce wa yawma kuma kenan ranar da kenan ka ambaci ranar da yuhsharu a'da'ullah za a gaggabo a tattaro a koro a ada'ullahi makiyan Allah yuhsaru fi'li ne mabniyun lil maf'ul an gane ko za a tattaro su to wannan abin nan kenan qira'a ta nafi al-madani da yaqub al-hadrami al-basri an gane ko yawwa wa yawma nahshuru a'da Allah kenan nahshuru ranar da zamu tattaro nahshuru za mu tattaro musu Allah kenan annunu littazim a'da Allah maqiyan Allah an gane ko yawwa kenan yuhsharu labari ne ake bayar nahshuru kuma nan zamiri ne na Allah subhanahu wata'ala mun gane ko yawwa to yuhsharu kamar ya zo am ba a faɗi wane ne zai yi ba nahshuru kuma ya bayyana wanda zai yi shine Allah subhanahu wata'ala a'da Allah makiyan Allah ilan nari za a tattaro su zuwa ga wuta fahum yuzauna su ana tattara su Allah kai muna tsari an gane ko yawa kadiba wannan aya wa amma samudu fa hadina hum fastabul amma al huda cikin al qira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 247 kaga wani karin bayani da yake da alaka da wannan aya shi kuma qira'a ta ahsatin kadiba cikin ash-shamil fi qira'atil a'immatil ashr al kawamil sun kawo tawjihin nahsatin kinnan sun ka ce asirin shi fatha ne ba su kuni ba kinan fi ayyamin nahasatin ne kinan su a wajen su nahasat ba kasra bane gare shi fatha ne gare shi sai na zaman to nahasi ne matsayin sifa wallahu ta'ala alam mun gari ko to kaji da a tattaro su to Allah ce hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da sun ka zo ma ita wutar kenan an gari ko shahida alaihim sam'uhum sai jin su yayi musu shaida wa absaruhum da kuma ganin su wa juluduhum da wato fatunsu fatun jikinsu bima kanu ya amalu daga da sun kace suna aikatawa in kana wagga sura kai hattara bima kanu yaksibuna shine aya ta 17 bima kanu ya amaluna shine aya ta 20 dan suna saurin rike ta mutun to wa qalu Allah ta sun kace li juludihim ga fatunsu lima shahidtum alaina dan bi kun kai mun shaida a to wannan yana nuna cewa ba a faɗi ba li juludihim ba wa absarihim wa sam'ihim ba kuma an ce wa sam'ihim ba ce wa asma'ihim ba saboda asalin kalma ta as-sam'u masdar ne ba bukatar sai an kawo ta jami'i an gane ko tunda an hankalta mata da matsayin masdar kinta ko sam'ihim mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya koma mi ya koma jami'i an gane ko ko kuma saboda shi ji bai da bambanci tsakanin na gabas da yamma da na kudu da na arewa sabanin kallo da aka an kai jami'i al-muhimmu dai ba a faɗi sun ce fatunsu to ai ba a magana jinsu ba ba a yi magana mi ba ganinsu tana yiwa su ma duka gaba ɗaya su gaya musu ko kuma a'a da ji da gani dukkansu waɗanda halittun ai akwai fata tare da su wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina suka ce dan bi kun kai shaida akan mu fuske lana ba saboda shaida akan su da za su sha azaba qalu sun kace an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay Allah shi ya ba mu ikon yin magana an taqana Allahu ya samu kai furuci alladhi an taqa kulli shay Allah shine wanda ya sa komai yana furuci to ina masu cewa yan balaga a ce a'a ya an ce ƙasa ta yi magana su ce a'a gashi Allah ya ce yawma idin tuhaddisu akhbaraha ko kai an ce tsuntsu ya magana ka ce a'a gashi nan an tsaka kullu shay'i za su gane kudin su in sun kaɗu da Allah ba su tuba da wannan akida wanda ga cewa tsuntsu bai magana wannan ai arnanci ne kare ta ubangiji wa huwa alladhi khalaqakum awwala marra Allah shine ya halice ku a farko wa ilayhi turja'una ga Allah ne za ku koma ko ba haka ba wa ilayhi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku imamu yaqub ya karanta wa ilayhi tarji'una ga Allah ne za ku koma to da bayan mayar da ku ai dole ku koma ga Allah don kai kadan ka ce kai ba ka shiga koko akwai wanda Allah zai ce a kawo shi ce a'a kai kadan dan haka wallahi ai hattara Allah ya sa mu cika da imani aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta abin nan 40 chip chip a cikin suratu fussilat Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina waɗanda suke yin ilhadi su karkace ma ayoyin mu ko su fassara su ba daidai ba an gane ko ko su kin yin imani al-ilhad wato yana da anwa al-ilhadu anwa yana da hanyoyi daban-daban sai kai karatu shi da mai ƙaryatawa yayi ilhadi da mai yin mugun tawili yayi ilhadi ko ba haka ba da mai son ya kawo shubha shi ma yayi ilhadi Allah ce to waɗannan la yakhfauna alaina ba su boyuwa gare mu asalin yakhfauna yakhfayuna na ya wanda an shafe ta domin khafiya yakhfani khafiyakin ne to amma an maida ta alif kuma sai an ka shahita almuhimmu la yakhfawna alaina Allah ce ba sa boyuwa gare mu imamu hamza ya karanta innal ladina yalhaduna fi ayatina waɗanda suke karkace ma ayoyin mu Allah da shine karkata shi yasa nan cikin kabari inda ake samu sai a kira shi Allah dan ramin nan saboda karkace ake samu to a cikin shi an gane ko to da yalhaduna shi fi'ili ne na lahada yalhadu shi ko yulhiduna fi'ili ne ruwa'i daga alhada yulhidu ilhadan ko ka ce dun ma'anar su daya ko ku ce a saboda kafircin ma ai mataki mataki na dan ga yalhaduna masu karamin kafirci yulhiduna waɗanda kuma kafircin su ya kai ya kawo Allah ka Allah kai mun tsari sai Allah ce to afa man yulqa fil nari shin yanzu wanda za a jefa a cikin wuta khairun shine mafi alkhairi a a nan shine alkhairi amman ya'ti aminan yawmal qiyama ko ko wanda zai zo amintacce ran tashi alkiyama Allah ka saya mu cikin su i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kun ka ga dama nan al'amuru littahajiji da tsera alaramma da narko da tsoratarwa da firgici ba wai an ce kwashe abin daga dama don kasan masu tawili sun samu irin ga ce kai mallamai masu zo sun dami mutane ga shirin Allah ce eh eh malu haji to ku bar mu mu shaki ayan mu wai ka jone yana cewa wai aljanna ta mai rubuta to tunda ta mai rubuta kaka aiki hukuncin ka ita duniya kai yarda sai kai aiki ka je ka nemi kuɗi ka gina duniya amma ita aljanna ta kace shikenan haba a ya tsama kullu mri'in minhum an yudkhal jannata na'im yanzu kowa yana so a doke shi a kada cikin aljanna katon kaddara baka aikin komi kawai Allah ya dauke shi wasa cikin aljanna ni ka dauki Allah ga Allah ya ce innal ladina amalu wa amilus salihat turawa kuma su zo su ba ku kudi ku ce wai a yada wai akwai al-islam ar-ruhi eh islam spiritual eh musulman non pratica bayan can cikin kristanci akwai non pratican kuma na cikin musulunci a samu non pratican kato bai sallah bai azumi bai zakka bai komi sunan shi ne kawai musulmi kuma shi kenan da an tashi ya dauke shi a watsa aljanna Allah ya kyauta Allah ce to i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kun kaga dama amma fa innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na game da abin da kuke aikatawa ko ku basir masani na daga basira ne an gane ko to ba wai Allah shi na gani ba ko ko Allah yana sani dan za a tsayawa a'a kuma zai sakanka muku kinayatu alil jazai bari mu dan ƙara wata aya duk da yake babu tajuzul qira'ata a cikin ta Allah ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wadanda sun ka kafirce ba azzikr shine alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu an shahe khabar tun innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum ina khabar mu'azzabuna za a yi musu azaba haka da ka kaddara shi ko ku kaddara abin da yake munasib dan wani ya an ka wadi wani abu sai ya ya ketare ya wadi wani abin da ba shi ba an gane ko innahu bima abin nan wa innahu lakitabun aziz shi qur'ani littafi ne aziz mabuwayi daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu ya buwayi kowa komi gangaram da aka ce maka ko ana cewa mai mai sittin biyu wai wanda ka karanta qur'ani sauka biyu a yini ko kaza kaza kaza wallahi kai haka kace maka kuskurcin qur'ani don in ka gagari qur'ani kiran ka gagari Allah wannan magana ba wuta kai dai Allah ya baka karin har da zai gurgurun naka Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo mu qur'ani min bayyi dai ta gaban shi wala min khalfihi ko ta bayin shi to nan ba ana nan tana zo mishi ba ta sama ko ta ƙasa an gane ko ko ta damun shi ko ta hagun shi ba haka ake nuhi ba in kai ta ce da baka sallar ana nan banna ba ta zo mu qur'ani ko ta ko ina to wani ya ce to an ce ba su zo mai ta baya ba su zo mai ta ta gaba ko ta baya to ta dama da hagu fadin ta sama da ta kasa kai ma hukaci gigi ta ce nan usulubin larabci ana yin ko ta ina ba su zo mu qur'ani ku shirya mu shubuhatin da za a iya kawo mu ko in ce mu shirya Allah kai mu da kariya tanzilun qur'ani sabkakke na min hakimin daga mai hikima Allah subhanahu wataala hamidun abin godewa ko ka gode ma Allah ko ba gode mishi ba Allah ya san shi a gode bai ina fata an fahimci yawwa tawo kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa wa radd ala al-mukhalifin fiha a safha ta 600 da sha biyu zuwa safa ta ɗari shida da ta takwas akwai bayani da ke da alaƙa da wannan aya na masdarul qur'ani ke da tau sai aya wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta arba'in da bakwai ana ramma Allah ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a ga Allah ne ake mai da sanin kiyama maimakon a ce ilmu sa'ati yuraddu ilaihi ko ba haka nan bane sai ya kaddamar da ya kaddamar da khabar don a nuna maka babu wanda ya san lokacin da kiyama za ta sai Allah taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr huna ga Allah ne ake mai da sanin kiyama Allah ya ce to wama takhruju ba ta fita an gane ko min samaratin na daga cikin ƴaƴan itace an gane ko samarat jam'i na samara ko ayi ko mulhaq bi jam'i muannas salim samaratin jam'i kenan imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadani yani da kuma ibnu amir ad-dimashqi da kuma hafs rawi na asim sun karanta min samaratin babu su ayyan itace da su fita sauran qur'a sun karanta wa ma takhruju min samaratin babu wata wato wani dan icce wanda zai fita an gane ko wanda ake ci to duka wannan babu matsala domin in kace samaratin dai na kira ne jam'i ne na kira fi siyakan nafi yufidul umum in kace samaratin shi ma dai na kira ne mufrad wannan nakira fi siyakan nafi tufidul umum babu wani dan icce wanda zai fita wanda ake ci min akmamiha daga kwafatta inji malaman zauri an gane ko akmam wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da za ta dauki ciki wala ta zo ko ta aje illa bi ilmi sai da ilimin Allah kinan ka ganin da ake cewa likitoci sun san abin da ke cikin ciki a in sun dora yan na'urar su su duba su gani kuma shi ma suna isu kuskure amma shi Allah ba daga lokacin da ciki zai ta Allah ya sani lokacin da za a aje sai ya sani mace miliyon nawa akwai a duniya wanda ga dauka ciki ta haihu ita bai ma sani tun da ba a zo lice ta ba dan kaga haka wai arba fil arham kamar cewa likitoci sun sani a in sun zo sun dan adana na'urar su na sun yi aiki kuma hasashe na suke yi ba tabbas bane Allah ce wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira su aina shuraka'i ina waɗanda kun kai tarayya da su kuka haɗari da su an gane ko ƙalu sai su ce azan naka azan naka kenan mun sanar da kai mamin namin shahid ko babu mai shaida daga cikinmu ba sani ko mun fahimta ba eh azan naka ko mun sanar da kai azanahu mun sanar da kai Allah ma min namin shahidin babu mai shaida kan wanga kenan su ababen da an ka bauta ba suna cewa su ba su yarda da bautar da an kai musu ba su ma sa an yi ta ba tunda Allah ce za su ce fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna ana ibadatikum laghafilin muna gane ko yawwa to ayoyin da zamu taujihin su a cikin suratu abin nan suratu fussilat sun kai ƙarshe da izinin Allah yanzu kuma za mu ɗan shirki nan cikin suratu wato shura sura ta shura kenan to ayar da za mu tashi a kanta bayan huruful muqatta'a hamim ayn sin qaf ko kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim an gane ko to idan mun ka dauka kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim kenan kamar yadda Allah ya wahayi ga waɗanda sun ka gabane ka an gane ko yuhi ilayka Allah yana wahayi gare ka wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim shi Allahu shine mi fa'ili ko na yuhi kenan yuhi Allahu al-aziz al-hakim ilayka mun gane ko yawwa to wannan ita ce qira'a ta mita wato jamhur amma imamu ibnu kasir al-makki ya karanta kadhalika yuha ilaika an gane ko kamar haka ne ake yin wahayi zuwa gare ka kenan ba a kawo fa'ilin wahayin ba ba sani ko mun fahimta ba kadiba cikin al-qira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam an gane ko dan aka ce kadhalika yuha ilayka wa ilal ladina min qablika sai da mun tomi Allahu al-aziz al-hakim ai huwa Allahu al-aziz al-hakim wanda yake wahayi shine Allah subhanahu wataala ba sani ko mun fahimta ba tunda nan yuha ilayka ana wahayi gare ka babu fa'ili naibul fa'il ne to ina ina fa'il abun ga Allahu al-aziz al-hakim sai da mun tomi sai da mun to huwa Allahu al-aziz al-hakim an gane ko malaman da suke taujihi in ka ji bacin qala'idul fikr fi taujihi al-qira'at al-ashr a safha ta 151 an gane ko yawwa sun ka ce to kenan yuha ilaika na'ibul fa'il shine aljaru wal majrur ilaika kenan ko ko damiri wanda yake koma ba zuwa ga mubtada ina fata an fahimce ni wanda zai koma zuwa ga wato eh, kazalika kenan tunda shi zalika din nan akwai damirin da zai koma zuwa gare shi sai zaman to kenan ضمير يعود إلى ذلك لأنه مبتدأ أي مثل ذلك الإيحاء إذن ونن وحي يوحى إليك أكي مك وحي نفتا أن فهمتيني يوا ko kuma wadansu malamai sun kace zamiri ne na masdar muqaddar an gane ko masdar wanda za a kaddarawa kamar inda an kace wala jirmannakum shar'aru qawmin ala alla ta'dilu sai an kace ni اعدلوا هو اقرب للتقوى هو اي العدل المفهوم من اعدل بس اللي يكون فهمت بقى يوا amma dai wannan irabi malamai sun ba'afa shi da cewa damirul masdar al mahdhuf al muqaddar to kenan sai zaman to in an ce yuha ilayka wa ilal ladina min qablika Allahu al azizul hakim shi Allahu fa'ilun bi fi'lin muqaddar za a ɗauke shi matsayin fa'ili kenan ka annahu ƙila man yuhi kama an yi tambayar to wane ne yake wahayi ƙila yuhi Allah kina Allah ne yake wahayi ina fata an fahimta to shi ko an ce ka zalika yuhi ilayka wa illal ladina min qablika Allahu al-aziz al-hakim kina Allahu al-aziz al-hakim shine ni shine matsayin fa'ili ina fata an fahimce ni shi ko ilayka sai zaman to fi mahallin nasbi duk da yake jaru wal majrur na muta'alliqun bil fi'li amma matsayin mahallin nasbi yake tunda Allah ne yake wahayi ina fata an fahimta yawwa al'azizu daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu alhakim kuma Allah mai hikima to Allah ce lahu ma fi samawati ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kasai mallakar wani Allah kuma shi kadai shi sace lahu ma fi samawati ma fil ardi bai ce ma fi samawati ma fil ardi lahu ba wa ma fil ardi nan al ta kasa jinsiya ce dukkan jinsin kasai don ba kasa guda ta ba Allah ya mallaki komai cikin ta sauran kasa guda shida ba ba Allah bai mallaki komai cikin su ba ko dukkan su na Allah da awwa وهو العلي العظيم الله شيني العلي مدوكتي له العلو المطلق العظيم له العظمة المطلقة الله شيء da cikakken girma duk wanda ba Allah ba to girman shi tawayen girma da billahi ladhi don akwai wanda ba su ganin girman ka a yau girman ka wani girma na wallahi in ka tayi wani wuri ba sai ka zama ba kowa ba ko ba ka dan bane eh kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 909 al-ramba yawwa to kaji bayanin da zaka gani wajen takadu samawati wannan aya da zamu karanta ita ko wancan aya sai ka diba cikin safa ta 845 nan sai ka ga bayanin kazalika yuhi ilayka kuma kada ida diba cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na ustad dr ibrahim awad safa ta 348 inji na kari takadu samawatu sammai sun yi kusa imamu nafi al-madani da imamu al-kisai al-kufi sun karanta yakadu samawatu to dama as-samawatu mu'annas ne lafzi ko ba haka bane ana cewa takadu samawati kina an hankalta mata hadisin su an gane ko shi kuma yakadu samawatu an hankalta mu jam'u samawati kenan yakadu jam'u samawati sai an kai amfani da wannan takadu samawatu sammai sun yi kusa yatafattarna ana ramma su tsatsage an gane ko imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu shu'ba al-kufi rawi ne na asim al-kufi sun karanta yan fatirna kenan sammai sun yi kusa su cage daga in fatara yan fatiru in fitara kamar da Allah ce idan sama'un fatara su kudancin sun karanta ya tafattarna daga tafattara ya tafattaru to kaga yan fatirna lalle yana da yana da yana nuna kenan za su cage amma ya tafattarna yana nuna cewa abin za su fi abin da ta fa'ala yana nuna ta kallafa shai a kenan tsagewar ta fi ƙarfi sai zamanto kamar tsagewar su ta farko ya ta faɗar da kuma kamar tsagewar su ta saboda abin da ake faɗa ɗin yana maimaituwa shi yasa abin zai yi yawa min fauƙi hinna tun daga sama su samai su tsagi an gane ko wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da gode ma ubangijin su wa yastaghfiruna suna neman gafara liman fil ardi ga wanda yake ƙasa cikin ƙasa ala ku saurara inji malaman zauri harful istiftah inji malaman nahwu inna Allah shi Allah huwal ghafuru shi kadai ne an mai gafara arrahimu mai jinkai don babu mai gafara irin ta Allah babu mai jinkai irin na Allah mun gane ko shi yasa kenan tunda mubtada ya zamanto ma'arifa khabar ya zamanto ma'arifa kina akwai hasr ga kuma huwa ta karu kina hasr guda biyu annan ga anan akwai abu biyu da zamu faɗa me yasa Allah ce san mai sun yi kusan su cagi alaramba eh to sai ka kuma cikin suratu maryam takadu samawati kuma sai ya kadu samawati akwai shi duka abin nan ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada kaji da nidan al-rabb anan nabiyu akwai wata mas'ala nan da yace wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim sai ce wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga wanda yake a doron kasa in an ce wanda yake doron kasa ai da musulmi da kafiri sun shiga ciki to amma tun cikin rafin sai nuna a'a alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi satami wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga wanda sun kai imani ustadu dr fadil samar ra'i a cikin at-tabir al-qur'ani sai ce a'a wato ayoyin kamar suna magana ne akan nau'i biyu su mala'ikun da suke kusan Allah ba sa neman gafara sai ga mutumin da yake mai imani su ko waɗancan wal mala'ikatu mala'ikun da ba su ba tunda su ‘yan an hidda su dole sai an hidda su dole ke suna cikin mala'iku suna neman gafara ga mutane da suke ƙasa saboda kenan su kusancin waɗancan shi sa ba su neman gafara sai ga mai imani amma malamai sun kace mm ai su mala'iku la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru nan wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard lalle man fil ard ya shafi musulmi ya shafi kafiri ya shafi namiji ya shafi mace ya shafi mutum ya shafi kuma aljani namiji da mace kuma karan bane amma zance mafi inganci amun ne makhsus wa yastaghfiruna lil ladina amanu mala'iku ba sa neman gafara sai ga mutum da ya imani dan neman makafiri gafara Allah ya hana shi ya hana annabawa ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم da haka malaiku ba su aikata wannan kuma wannan shine zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to yan uwa saboda lokaci ya matso na ya kamata mu jaburki insha Allah ta'ala sai kuma darasin mu na gaba idan Allah ya so ya kaddara abinda muka faɗa da mun tudi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته